bai kwace كلمة هو الضالين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل وسلم على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم من أتكلم سفر رقل أصواب كراتم ونالكن شاجر تو zamu shiga bayani mun gama satin da ya wuce bayani akan adalcin sahabbai bayan aya daga kuma malamai ko littattafai guda 313 wanda su ne adadin manzanni kamar yadda muka sani wato wanda Allah ya aiko a cikin annabawa bisa yadda hadisin da ya zo a cikin musnadin Ahmad dan Hanbali ya tabbata kan adadin manzannin Allah guda 313 saboda ka an yi alfalu da su kan Allah yadda mala'ikun nan suka zo suka jayirin dinar shedan to muna fatan Allah ya sa da wayannan jawabai na wayannan malamai da aka samu guda 313 a sami rinjayar rindinar masu rusa bayanai kan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to za mu shiga bayani akan dabakoki na sahabbai dabaka dabaka na sahabbai ma'ana hawa hawa ne to malam yace a wato imamu sudi yana faɗa to aka ce waktar ulama malamai sun yi sabani fi adal tabaqatis sahaba a cikin adalin tabakoki na sahabban manzon Allah fa min muksirin wa mun wa min muqallilin akwai mai yawaitawa akwai mai karantawa za a yi cewa muqallilin at-taqlil kenan ko ko kuma za a cewa muqillin an fahimta ko shi ma duka yana daukan haka qala sudi sudi ke cewa wahum diwaqu qila khamsun wa dhikr ashrun ma asnayn wa za'idun usir ya ce wahun ɗibaƙon su sabon mannan Allah wato ɗabaka ɗabaka ne ƙila hamsu wasu malaman sun ce ɗabaka biyar ne wa zukir ashirin ma'as ne wasu ka ce a goma sha biyu ne wa za'idin har ma da ƙari usir da aka rawaito fal awwaluna aslamu bi makkata wato akwai na farko sune wanda suka fara musulunta a makka yalihimu ashabu darin nadwati masu bin su a cikin daraja sune ashabu darin nadwa wanda ake haduwa a wannan gida da za a yi talla ko kuma za a tattauna kan al'amura na addini amma fa a goyi to sumul muhajirun lil habashati sannan sai wanda suka hijira a zuwa habasha wanda muka dan bada tarihi a wancan lokacin sun masana tani sannan sai dabaka guda biyu unsub ila al-aqaba wanda ake jingina su zuwa ga aqaba akwai aqaba karama akwai aqaba babba فأول المهاجرين لكبا مهاجرين يبقى مهاجرون بقى أنغاني كو يوا فأول المهاجرين لكبا وانا اللفظ لكبا لأن آه haka yazo a cikin lafazin wata alfiya wadda aka mata watani liqiba amma kuma galadi ne kamar da malam Abdullahi wai su Allah ya kara masa lafiya yake faɗa liquba ne an gane ko ba lilquba ba sadaka zamu ga nan wazo abin da muka rubuta ba lami guda biyu bane ba lami guda ɗaya ne kuskuren da yake a cikin rubutun nan wo din da aka sa muhajirina ne an fahimta fa awwalul muhajirina wa'anda farkon wa'anda suka yi hijira liquba da quba wato sun zo su samu manzo Allah kafin ya karasa Madina a daidai quba aka haɗu da shi fa ahlu badr sai kuma wa'anda suka zo yakin badar waya liman garraba wanda yake bin wannan sai wayanda suka yi hijira min ba'daha bayanta fa bai aka ruwan sai kuma bai aka ruwan summa min ba'da sulhin hajaru sai kuma wanda suka yi hijira bayan sulhu Hudaybiya wa ba'da zam bayan nan kuma sai aka tattaro muslimatul fati wanda suka musulunta a fatawa makkata fasu biyanu sai kuma ƙananan yara ra'au da suka ga manzon Allah a wannan lokacin sai a imam sadiq ce wal afdalu siddiq ijma'an hakau mabibici a cikin sabon manzon Allah shine as-siddiq hakau malamai sun haka to ijma'an ijma'i na wannan magana wa umarun sai kuma sayyidina Umar ba'du bayan sayyidina Abubakar wa Usmanu yali sai kuma sayyidina Usman yana bin bayan sayyidina Umar wa ba'dahu to bayan sayyidina Usman au qabul ko kuma kafin sayyidina Usman qaulani Ali an gane ko yawa ko dai kafin sayyidina Usman ban ce wa marjuhi ko kuma bayan sayyidina Usman sanan sayyidina Ali shine zance raji ina fatan gane to fasairul asharati sai kuma sauran mutum goma da aka masa abinci da aljanna fal badariya sai wanda suka yakin badar fa uhud sai wanda suka yakin uhud fal bai'atu zakiya sai kuma wanda aka yi bai'atu zaki bai'atu ridwan da su wasabiquna lahum maziya su wanda suke masu samun wato wato na farko a cikin sabon manzon Allah suna da maziya faƙila wasu malamai suka ce ahlul bai'atul marziya sune ma'abota bai'a wadda Allah ya yarda su wakila wasu aka ce wasu suka ce ahlul qibla ne a wayanda suka taba yin sallah sun kalli baitul maqdis suka kuma dawo suna yin sallah suna kallon gabas to su ne suka fi kowa daraja auhumu ko kuma a su ne badariyatun wanda suka je badar aw qabl fatun aw qabl fatun aslamu ko ko a wanda suka musulunta qabl fatun tun gabanin a fito makka to wayannan su ne a dabaka dabaka na sahabban manzon Allah to wannan mun ji sawaki to yanzu kuma za mu ji sa asibi ƙara imamu da kusurani babban malamin nan kusurani ke faɗa wanda ya rasu a shekara ɗari tara da ashirin da uku ba askalani ba wanda ya rasu shekara ɗari takwas da hamsin da biyu to shi wannan kusurani ya faɗa cikin kamar sama wahibul ladunniya bil minahil muhammadiyya ya ce wa ƙarfa kan ulama wa lissafa tartibar a naɗa buƙatar malamai sun ambaci wato tartibi a wasa ɗabaƙoƙi wa mimman qasamuhum kazalika alhakim daga cikin wanda ya ba su irin wannan rabe-raben akwai alhakim a cikin tafsir ulumul hadis sai ka su yace na farko qaumun aslamu bi makkata awwal al-bi'sa wasu mutanen da suka musulunta a makka farkon aiko manzon Allah wa hum subbaqul muslimin su ne wanda suke marigaya a cikin musulmai mislu khadijata misalin na khadija wa aliyin da sayyidina ali wa abubakar da sayyidina abubakar wa zaid da zaidu bin harisa maula rasulullahi wa baqiyatul ashara da kuma sauran mutum goma wannan tabaka na farko kenan na biyu kuma ita sune ashabu darin nadwa ba'da islami umar ibn khattab bayan sayyidina umar dan khattab ya musulunta na uku sune alladhina hajaru ila al-habashati ko ila al-habashata wanda suka musulunta suka hijira zuwa habasha misalin wa misalin ja'afar ibn abi talib wa abi salama bin abdul asad sai kuma na hudu ashabul aqaba al-ula wa musabbaq al-ansar wa iddatuhum sittatun wato adadin su shine sun mal'amul muqbil sai kuma shekara mai zuwa suka zamanto wa kanu 12 su kuma mutum 12 ne na biyar sune ashabul aqaba as-salisa wa kanu 70 min al-ansar mutum 70 ne daga mutanen madina minhu bara wa ibn rawaha daga sun akwai bara dan azib akwai kuma wato ibn abdullahi ibn rawaha sai kuma dabaka ta shida sunan al-muhajirun alladhina wasalu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an yabniya al-masjida wayanda suka hijira suka zo suka da manzo Allah tun kafan gabanin annabi ya gina masallacin sa wayanta kira ila madina idan cikin garin madina na bakwai sune ahlul badr al-kubra ma abu takin badar qala sallallahu alaihi wasallam li umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga sayyidina Umar fi qissati Hadid bin Abi Balta a cikin kissa nan ta Hadid bin Abi Balta yace wa ma yudrika la Allah itala ala hadhihi al-isabata min ahli badr fa qala i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum ite wa ya sanar da kai tayyu Allah yayi tsinkaye kan wayannan jama'a na ahalin badar yace da su i'malu ma shi'tum ku aiwatar da abin da kuka ga dama faqad ghafartu lakum ne mu gafara to wannan sune dabaka ta bakwai dabaka ta takwas sune allazina hajaru baina badr wal hudaybiyya wayanda suka yi jira tsakanin badar da hudaybiyya ina malam abbali to a na tara sune ahl bai'atul ridwan wayanda aka yakin wanda aka bai'atul ridwan da su allazina bay'u bil hudaybiyya ta haka shajara wanda suka yi wato aka suka yi mubaya a ƙarƙashin wannan bishiya a hudaybiyya qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hakkin su yace la yadkhulun nar insha Allah ta'ala min ashabi shajarati ahadun ba daya da zai shiga wuta daga cikin ma'abota bishiya in Allah ya yarda in ji manzon Allah hadisin muslim to ina ya labe ne
to ana ji ko a kaga yanzu a ga abubuwa guda biyu manzon Allah yake yan badar ko me za su yi an musu gafara an bayyanta Buhari yanzu wannan kuma manzon Allah ya ƙara faɗa akan yan yan udu yace ba wanda zai shiga wuta an fahimta ko yawwa daga cikin mutanen da suka yi wato a wato aka yi baya da su ta ta ta ta ta shidara to dama kuma Allah ce laqad radiyallahu anil mu'minina an gane ko to kuma annabi ya ƙara cewa la yadkhulun nar insha Allah wannan insha Allah an gane ko ko wata insha Allah ce hmm littafin hakiki ce ko yawwa ba littaraji bace ba ina fatan gani yawwa littafin hakiki ce tabbas abin zai faru haka ah ga mai tantama to ya zai da qur'ani kuma ko ba haka ba gashi Allah ya ce laqad sai da ma ya ga mana ga lami na karfafa magana ga qad littafin hakiki radiyallahu anil mu'min iz yubayi ko ta ta da saboda kai magana ta riga ta kai an fahimta ko irin wannan insha Allah ai irin ta ce ta zo da annabi ji koya mana yadda zamu shiga makabarta me yake cewa assalamu alaikum diyar qaumin mu'minin wa inna min to kai ka zauna sai insha Allah ka zo ko haka bane ba ai ka san dole ka zo ko saraka wannan insha Allah kawai littafi ce ba wata magana saraka abinda malamai suka ce masa littabar rikici neman albarka kawai ake da an fahimta ko to ita ma irin sai a nan wajen dan kan wani ya zo ya ce a to ai ba tabbas bane sai ya ce insha Allah ina ba gani wani shedan zai faɗa wannan magana to to a kunsu wa fil hadisi mu'jizatu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi jama'a akwai mu'jiza ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko mu'jiza ce sai mutum yayi sai zai gane da lamarin su fa innahu domin sha'anin da lamarin lam yujad ahadun minhum ba a taɓa samun ɗaya daga wayannan mutanen da suka yi wannan mubai'a ba irtadda ba'da bai'ati wanda ya rada bayan yayi bai'a kowa da ya san cewa Allah ce la in ashrakta la yahba dan na amaluka an fahimta ko yau idan mutum ya yarda komai na sai rushe to da an samu wanda ya yarda a cikin yan bai'a shi ma na sai rushe ta ma saboda girman sanin da Allah ya ba manzon Allah na gaibi an fahimta ko da mu'jizan manzon Allah sai tabbata gaba ɗayan su duk yadda Allah ya faɗa din nan yadda annabi ya faɗa dukkan su ɗan aljanna ne ba a samu ɗaya wanda irin da ba in ko da an samu da tuni kakannin ɗan tamore sun rawaito kakannin sa na ruhi ba kakannin sa na na zafi ba dan na zafi wannan mun san mutanen keke ne amma na ruhi suna duk shedani ya zo da shedancin sa to in ka duba can mutanen baya sai ka samu wani mai tafarki mai bin wannan tafarkin irin nasa ina fatan gani da san samu saboda Allah kiyaye eh kuma sun yi kwakwalwa bayan su zama wallahi azim akwai rubuce rubucen su tili cewar an yi kaza an yi kaza kullo da wannan a kullo wannan a rubu wannan ai wannan da sauransu to ma ba a rawaito ba ba a yi kwakwalwa wanda za a kwakwalwa to ai gawa ne an faɗa amma ba shi za mu zo wani guri an bayyana ko yanzu nan ba ga annabi ya tabbatar da haka ba za mu zo wani guri nan gaba a cikin littafin nan da muka masa rabi ina fatan gani inda yake cewa wani dan wuta ne aka ce yayi bayatar zo ce ai walau baya alfa bai'ata ko da dubu i dan wuta ne har yanzu ba mu san da wa yake rigima ba kuma ga dai fadan Allah la qadar radiyallahu kuma haka ba ga kuma fadan manzon Allah la yadkhulun nar ahadun insha Allah idan baya kan shajara sa kaga sai mutum ya yi kansa Allah ka kiyaye a kuma shugaba sallallahu alaihi wasallam to a sai tabaka ta goma su ne allazina hajaru ba'da al-hudaybiyya wanda suka hijira bayan hudaybiyya wa fatih makkata da kuma bude makka irin wayannan mutane kamar Khalid bin al-Walid kamar Amr bin al-As an gane wayannan sun hijira bayan hudaybiyya amma kafin fatih makka an bayyana ko yawa kafin a fatih makka a wannan lokacin suka yi suka yi suka yi wato suka musulunta sai kuma tabaka ta goma sha ɗaya su ne allazina aslamu yawmal fathi wayanda suka musulunta ranar fato makata kaga su ne tabaka ta goma sha ɗaya wayancan ku na baya da muka bara na goma ne wahum khalqun kasirun jama'a ne da yawa fihim mu'awiyatu wa abu wa ghayruhum radiyallahu ta'ala anhu ajma'in sai kuma na goma sha biyu subyanun ra'awan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai wayanda suke masu ƙananan shekaru da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ra'awu suka ganshi amal fatahi a ranar bude maka wa ba da da bayan sa fiya sau dai a cikin hajjin bankwana wa gairi ma da wasu wayannan da wasu wayannan lokutan kamar wa da wa kenan amsalin da ake bayarwa ka sa'ib ibn yazid eh kaga yana mai yan shekaru ya ga wannan Allah sallallahu alaihi wasallam to intaha ya take bi tasarrufin amma an yi tasarrufi an gane ko idan ka gane ce bi tasarrufin ma'ana ba fa kwabo da kwabo aka ciro a littafin yadda ike a littafin an koma ba gani ba mu gane wannan an ba ya rubutu jama'a idan ka ɗauko ka ce ƙala wani to ana so yadda in rubuta harfan bi harfin ka rubuta in ku ka san ka ɗan yi tasarrufi to wajibin ka ne wasu gabara wajibin ka ne ƙa'ida ce za mu yi mana to wannan shine amma eh za mu ga tasarrufi da yawa cikin aikin tunda idan kana son fito da wasu fa'idoji to dole sai ka ɗan fito da irin wayannan abubuwan ko na baka mutum haka to sai a ikidi na biyu a cikin wannan littafi a man huwa afdalu sahabati ala ilaki a sabon manzon Allah waye ya kowa an gane babi ne mai girma kwarai kuma mai muhimmanci saboda abu ne wanda yake a fili an gane cewar sabon manzon Allah wanda ya fi kowa shine sayyidina Abubakar ko to amma yanzu ana ci shigo da al'amura sai a ce a'a sai da na aliya kowa saboda an ce kaza an ce kaza an fahimta wasu kuma wani lokacin ba sa gane yadda al'amura suke wani ma sai ce ai shehu tijjani ma ya faɗa wani ma sai shehu tijjani ma imam malik ma ya faɗa an tambaye shi an ce wa ifi ko sai ce kaza ya fi kaza ya fi ya kamata jama'a su dinga gane ba zancen mutane malamai ba a ɗauko ka ce na yadda da wani ɓangare afatuminuna bi ba'd kitabi wa takfuruna bi ba'd aka kuskure ne wanda ka sai ka ka imani da Qur'ani gaba ɗayan sa ka imani da littafin Allah gaba ɗayan sa to afdalu sahabata da jalaki mabibicin sahabbai sa wawaitawa bal afdalun nasi ba'da nabiyina bari dai wanda yafi kowa bayan annabawa gaba ɗaya huwa abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu shine sayyidina abubakar siddiq wa zalika dalilin wannan lijala'ila min alqur'ani was sunna wa ijma'il ummah dalilai da yawa daga alkur'ani da hadisi da kuma ijma'in malamai a aya ta farko da aka kafa da ita shine fadan Allah wa sayujannabuha al-atqa allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tuzza illa ibtiga aw li rabbil a'la wa la sawfa yarda wannan ayoyin gaba ɗaya kan sayyidina Abubakar sauka a jama'al mufassiruna malaman tafsiri sun hadu ala anna hadhihi al-ayati cewa duk waɗannan ayoyi unzilat fi abi bakar radiyallahu anhu akan sai na magana sako da ita wa fiha tasrihu bi annahu atiqanin sa'iril ummati akwai bayyanawa cikin sa cewa shine mafi jin tsoron Allah a cikin al'umma wal atiqa abinda ake nufi da atiqa nan wajen huwa al akramu inda Allah shi ne fi girma a wajen Allah da kauli ta'ala domin Allah ce inna akramakum inda Allah atqakum mafi girman ku a wajen Allah shi ne mafi jin tsoron Allah cikin ku to wa zakar suyudi amma mu gane jama'a tunda wani lokacin yanzu da suka je ka dan yi abin nan garma an ƙara ka to an ce sai na baka ya fuka ce to kaga ya ma fuwa ne kenan ko ba gane ba yawa eh tsaf tunda su dama haka suke yankan rake a cikin nasoshi eh ka san ko akwai abin da da an gaya ma za ka gane shi ina fatan gane ba kai ka san cewar ana gaya ma wanda ifi kowa ma'ana bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fatan gane yawa dan ka wani zai hada wannan abin kuma mu gane da kyau annabi da kansa sallallahu yana faɗa irin wannan mancan misali da faɗin sa yake cewa ma tsala a shamsu wala jaraba tsala a hajjin ko rana ba ta fito ta faɗa a bisa ɗaya ba wanda yake mafi jin tsoron Allah ko mafi amana a cikin al'umma irin wani kaga annabi sai ɗaya daga cikin sabon sa to wannan yana cewa ya fi manzon Allah kenan dan na haka ba ina fatan gane sai akwai abin da zaka gane da an faɗe shi ba wai sai an ma gaya maka abin nan ba amma da yake ana so a bata al'amara to ba abin da zai hana irin wannan to wanda kan suyudi imam suyudi ya faɗa fil habl al wasiq fi nusrat as siddiq littafi na musamman a cikin hawi yace akhraj al bazzar fi musnadihi bazzar ya fitar al-tabin sa wa ibn jarir wa ibn al-munzir fi tafsirihima anna al-ayat al-ula ita wannan aya ta farko nazalat fi ayyukan siddiq ta sauka da kan sayyidina abubakar Allah ya kare da gare shi wa zakara zalika al-wahidi imam al-wahidi ma ya faɗi wannan fi asbabin nuzul a cikin asbabun nuzul nasa wa suhaili da kuma imam suhaili a cikin at-ta'rif wal alam wal qurdubi fi tafsiri a cikin tafsirin sa wa fi tafsirin anna abubakar a cikin akwai bayanin cewa sayyidina abubakar afdalus sahabati kaji magana ta fito fili ko shine mafificin sahabban manzon Allah baki daya to aya ta farko kenan aya ta biyu Allah ya ce illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru saniya sunayn iz huma fil gari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana to wannan iya kusan aya kenan amma an kullu da kyau mun yi wannan mun gyara a cikin daba ta gaba an ƙara maimaita haka aya ce aka saka maimaita ta oh an gani yawwa to ƙara shehu ibrahim inyas shehu ibrahim inyas ya faɗa a cikin tafsirinsa yau muna cikin watan rajab ko watan da aka haifi shehu ibrahim inyas kuma ɗazun nan aka karatu na walidin shehu ibrahim a gidan shehu mai hula kuma an faɗi tarihi na shehu ibrahim an gane ko illa kawai abin da ya rage mana mu shine kwaikwayo duk lokacin da aka ce ga wani babba an faɗe shi an ba da labarinsa an ba da tarihinsa to abin da ake so shine ka yi ƙoƙari ka kwaikwaita aikinka an fahimta ku ba wai kawai ka ji ka gyaɗa kai shi ke nan kuma a same ka a yadda an same ka jiya ba so ake kome canja maka tsari an fahimta ku da kai kana kan wato wato kana ƙasa sai ka zama baka labarin shi fa sama yi kai ma kai ƙoƙarin yin kuɗi ka kai saman nan ba wai kai ƙoƙarin kawai kullum ka zauna shi kenan ai mun mabiya ne ba tare da wani aiki ba ba zai yiwu ba jama'a na tabbatar da shehu ibrahim da zai dawo yanzu da ransa ya samu al'ummarsa a yadda suke wallahi sai ya gyara saitin yadda ake zama sai ya gyara saiti sai ya an giza mutane gaba domin shehu ibrahim a wancan lokacin ya jama'a fa kama manta fa shekara 1975 da rasu yau shekara wajen 47 kenan fa da rasu amma fa a wancan lokacin a duba irin abubuwan da ya dinga yi na wato tamaddur wato hazara aka zo aka dinga fito da harkoki na wato al'amura a gyara su a fito a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi gyara al'amura amma yau gashi sai dai kullum da awar yau shi shau ibrahim zai zo ya ga irin yadda muke sakaci da al'amuranmu ba ma lura da harkar ɗariƙa yadda ya kamata ba ma lura da al'amuran da suke gabanmu kawai mun sa duniyar mu a gaba shi ke nan kuma ya tafi ya mu haka jama'a wallahi akwai gyara sosai tare da mu tun daga sama har ƙasa akwai gyara ba mu da kishi a junanmu jama'a ba irin yadda shehu ibrahim ya zo ya can faɗar ukuwa ukuwa ai kokari a haɗa kai duk yadda za a yi wani da wani a haɗu a haɗa al'amura yadda ya kamata a fito da abubuwa na sana'a a fito da abubuwa na samun ci gaba amma duk kawai kowa ya zama daga shi in ba shi ba sai kan sai yayansa yau shi al'amura za su tabbatu yadda ya kamata jama'a duk abin da ka ɗauko in kawuna shi sai gan shi ya lalace ba ma'ana lokacin da shehu yana nan ko kuma lokacin da shehu nan suna nan ya fi tsayuwa yanzu ba sa nan ya lalace to jama'a ya zami kenan nan gaba ma'auna tafiyar tafiyar tamu da yara masu tasowa dai da komai na muke yin baya ya kamata jama'a mu farka wannan gingirin da muke da tafiya ta hawainiya a gyara shehu a duba fa dan dariƙa ne mahaifinsa dan dariƙa ne kuma duk inda ya fita yana da awuwa nan dariƙa amma sai da al'amuransa suka kai ya je har saudiya ya zama shine mai ba da shawara akan kafa rabitul alamin islami wannan rabitul saudiya ya zama shine mataimakin rabitul alamin islami to mu me muke yi jama'a a hakan suna wannan yanayin nasu suna tare da shi a haka kuma ya tambayi shawara ya ba su shawara ga yadda za a yi ga yadda za a yi ya ishe mu da duk tarihin da muka duba nasa zamu ga duk kasar da ya je zamu ga saboda uluwi nasa da manyan ake al'amura a gyara kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza tamam kullum sai dai mu ji tarihinsa amma me yasa wannan tarihin nasa ba zai dinga tasiri a cikin al'amuran mu ba yanzu misali mu kalli a wato in ka kalli harka ta ci gaba yanzu da wani bako zai shigo garin mu yau ana ji ko ya kunna rediyo dauke ma duk rediyon da ake yi na na, kuɗi idan ko rediyo karo kadai ya kunna ta tun daga safa zuwa dare to zai tunanin izala ta mamaye Kano gaba ɗayan wai wanda su rediyon gidajen rediyo na kudi wannan ba ma a magana su dama ba ka da wani katabas a cikinsu in ka ga wani malami ɗan dalika to fa kuɗi ya je ai ne masa akai alfarmawa ne malam zo sai malami ya to yana rawar kafa zai je jawabi a gidan rediyo yayin da su ba haka bane ba yanzu ba bari mu karanta muku wani abu jama'a mu kalli gidan rediyo na na na express an gane ko wannan gidan rediyon da jama'a da yawa suna cewa gidan rediyo ni da kunne na na shiga na yi program a gidan rediyon an ce mun ai mai faɗa yana gaya mun ai wannan gidan rediyon gidan rediyon sufaye ne amma yau ya muke jinsa kana gama jin rai dangin goro za ka zo wani katon ba wahabi yana magana ba za ka ji ya taɓa shau ibrahim da komai ba da ba da mummunan magana ba in ka ji yayi magana sai ka ga ce wani ne yace ibn baz ne yace ibn usaymin ne yace ibn abdulhab ne yace ibn shawul islam ne yace kai ka dauka shi ibrahim ba shi bane ba to mu duk me muke yi sai abu ai taro a ce an hada mutane wajen miliyan uku miliyan hudu wannan taro na miliyan uku miliyan hudu dan me ba za a ce kowa ya bada naira goma goma ba kada kowa ya ketare naira goma idan an tara naira goma goma nan irga naira goma sau miliyan uku nawa za ta bayar to yanzu wannan kuɗin da za mu tara a wannan lokacin bai ishe mu mu gina asibitoci ba bai ishe mu mu gina masallatai ba makarantu ba bai ishe mu mu gina wani abu da zai kawo kuɗi ba kafin wani shekara sake irin wannan aikin amma jama'a mu kalli wani abu gidan rediyo guda ɗaya muka gidan talabijin ɗaya aka taɓa gwadawa namu na sufaye da sunan faiba yau yana yana amma yayin da ka je su wayancan mutane a yanzu suna da gidan rediyo ya kai guda 20 wallahi suna da gidan rediyo a yanzu in ka irga ya kai guda 20 saboda ka gane misali in ka ɗauko irin su sunan nan sunan nan fa ta kai wajen guda takwas banda su sabana banda su wane ne ga ta inyamurai ga keraba ga su wasu ma daga ghana da makamantansu ga irin su albisar ga irin ga sunan dai tuli ba za su yi ba to kuma haka za mu ta zama jama'a ai ya kamata jama'a a motsa amma wannan wannan tafiyar ta mu ta hawainiya da wannan yanayin namu to gaskiya muna cikin matsala ciwon bakin ciki da ta kama mutane haka kawai a banza ba shi ya kamata ko mu tashi mu motsa ba wai kawai za a zo a zauna shi kenan ai mun sufancin za a yi wanda ba irin wannan din ba tunda mu yanzu ba akwai wato irin su samarin tijjaniya irin su maruz ahbab irin su kungiyoyi da muke da su ba su da me suka samu irin wannan da kungiyoyin ne mu kuma muke yi ai a ce babu addini babu addila eh ya kamata gaskiya mu farka mu farka kwarai da gaskiya akwai matsala Allah ya samu dace to a shi Ibrahim yana ba a cikin tafsirinsa a cikin wannan aya yace kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min makkah yace manzon Allah sun ya daga cikin makka wahada shi kadai laysa ma'ahu illa abubakar ba shi da kowa sai sayyidina abubakar fa nasarahu Allah Allah ya taimake shi wa man nasarahu ala tilka hala to wanda Allah ya taimake shi a wannan hali qadirun ala nusrati al'ana yana da ikon ya taimake shi yanzu idan to in haka ne fa man kharaja kharaja li yanfa nafsuhu wanda ya fita ya fita dan yin amfani kansa wa man takallafa wanda kuma yake fita tare da manzon Allah fala yaduru illa nafsuhu ba zai cutar da kowa ba sai kansa wallahu fi ginin amzalika Allah ya wadata gabarin wannan nukta jaa fi tafsir shay ibrahim yas ya wa tun tafsirin nan nasa fi qawli musa alayhi salam a cikin fadan annabi musa yace inna ma rabbi sayahdin yace inna musa hakika annabi musa nazara ila ma'iyati Allah ta'ala sai ya duba ya zuwa mai iya Allah ta'ala fa'iqana bin najati sai ya tabbatar sai tsira an gane ko sai sai li haza ta'lamu al-farqa bainal muqamaini tanan zamu gane akwai wani tsakanin muqaman nan guda biyu muqamin Annabi Musa da kuma muqamin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna sayyidina Muhammadan domin shugaban mu Annabi Muhammad qala li sahibihi sai ce da abokinsa shine sayyidina Abubakar sai ce da shi la tahzan kakkai bakin ciki inna allaha haƙiƙa Allah ma'ana ina tare da mu yanzu anan wai fara gabatuwa Allah ne ko mu iya Allah ne fara gabata an gani ko inna Allah sai ce kuma ma'ana to ah wa qala Musa amma Musa annan Musa ba sai ce me inna ma'irabi nan ne fara gabata ma'iya an bayyana ko yau wasu ce inna ma'irabi sai hadith so sayyidina muhammadin shugaban annabi qaddama Allah qabla al-ma'iyya ya gabatar da sunan Allah kafin ma'iyya lanna Allah aqrabu inda min al-ma'iyya domin Allah ne mafi kusanci zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da ma'iyya wa Musa kuwa annabi Musa kuwa qaddama al-ma'iyyata sai ya gabatar da ma'iyya bi wa hadha tawassulun lil haqqi bi sifati wannan saduwa ga ubangiji ne da sifa wa hadha tawassulun tawassala lil sifati bil haqqi wannan kuma ya sadu wato da sifa ne bil haqqi zuwa ga Allah wada Allah tabaraka wa ta'ala sai roki Allah Allah tabaraka wa ta'ala kama qala Abdullah ibn Salam irin yadda Abdullah ibn Salam ya ya awwal qabla kulli shay ya na farko gabanin komai wa ya bakin ba da kulli shay ya wanzaje bayan komai ikfini kulli shay ka isan mun komai to ajma'al muslimun musulmai duk sun haɗu ala annal murada bi sahibi abu abin da ake yi da sahibi a nan Abu Bakar radiyallahu anhu shine sayyidina Abubakar Allah ya jira shi wa min samma to ta nan ne man ankara suhubatahu wanda duk ya inkarin cewa sai na baka sabon manzon Allah ne ka fara ijma'a shi ibrahim yace ya kafarta ijma'in malamai baki da ah rawara ibn asakira ibn asakira ya rawaito fi tarihi dimashq a cikin tarihi dimashq bi sanadi ila sufyan bin uyayna da isnadin sa zuwa ga sufyan dan uyayna yaqul yana cewa ataballahu almuslimina jami'an Allah ya zantar da musulmai gaba ɗayan ya zarge su fi nabihi a cikin annabinsa ta sanan gaira abi bakar banda sayyidina bakar wa da shi kadai fa innahu kharaja min almu'atabati domin shi ya fita daga wannan zargi wata la qawluhu sai karanta wannan Allah illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhraja allazina kafaru saniyatan iz huma fil gari fa kharaja min almu'atabati wahdahu eh sufyan nan wayan sai ce sai ya fita daga wannan mu'ataba ba ba shi a cikin wannan zargi shi shi kadai a cikin sabon manzon Allah ومنها yana daga cikin ta kauluhu ta'ala fadan Allah wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun wallazi jaa bis-sidqi wanda yazo da gaskiya an gane ko wa saddaqa bihi ulaika humul muttaquna to anan zamu ji abin da malamai suka faɗa na fasar wannan aya wallazi jaa bis-sidqi ne manzon Allah ne wa saddaqa bihi suka ce manzon Allah ya gaskata da abin da ya zo da shi ida kuma sai a sayyidina abubakar ake magana domin daman shi ne as-siddiqul akbar rawun asakir ibn asakir ya rawaito a cikin tarihi mashka da halal a cikin sunna da bazzar a cikin musnadin sa da ajuri a cikin shari'a da yawan badda a cikin ibn kubra da abiyaw fil ahadith muhtara kuma haisami kawo a cikin kashful asar da kuma hakimu tirmidhi a cikin nawadul usul anna aliyan karrama Allah wajhahu cewa sayyidina aliyu Allah ya girmama fuskarsa ala ya faɗa fi tafsiri ha cikin tafsirinta yace allazi jaa bi sidqi huwa sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yazo da gaskiya shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wallazi saddaqa bihi wanda kuma ya gaskata shi huwa abubakar siddiq radiyallahu anhu to jama'a bakallafa wannan fassara sayyidina ali ce wanda ya gaskata din shine sayyidina abubakar wa hadha alhadisu to wannan hadisi ma abu afi tare da cewa yana da rauni faqad tajjabi kaseerun min al-mufassirina da yawa daga cikin malaman tafsiri sun sun sun kafa hujja da shi fi tafasirihim a cikin tafsiran su wa minhum al-imam ibn atiyya fi muharrar al-wajiz ibn atiyya cikin muharrar al-wajiz da kuma ibn juzay a cikin at-tafsir lima al-ulum at-tanzil da kuma imam samarkandi a cikin bahrul ulum da kuma imam al-qaisi al-qayrawani al-qurtubi a cikin al-hidaya ila bulugin nihaya da kuma imam al-mawardi a cikin annukat wal uyun da kuma imam al-bagawi a cikin ma'alim at-tanzil da imam al-qurtubi a cikin al-jami' li ahkam at-tanzil li ahkam al-qur'an da kuma imam al-dabari a cikin jami'ul bayan to aya ta hudu qawluhu ta'ala fadan Allah da yake cewa wala ya'tal ulul fadl minkum wasa'ati an yutu ulul qurba wal masakina wal muhajirin fi sabilillahi wal ya'fu wal yasfu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum rawar bukhari bukhari ya rawaito a cikin littafin sa an aisha ta daga aisha lamma anzalallahu ma anzala fi bara'ati na aisha ta cewa yayin da Allah ya saukar da abin da ya saka cikin kubuta ta qala abubakar siddiq radiyallahu anhu sai na abubakar siddiq Allah ya dare shi ke cewa wa kana yunfiqu ala mistahibin asasa ya kasance yana ciyarwa amsa mistahu dan asasa yana shi ke bada yake yake ciyar da shi liqarabati min domin yana da kusanci da shi an gane ko to yayin da abin da ya faru ya faru to sai sai na abubakar ya ce wallahi la unfiqu ala mislahin shay'an abada wallahi ba zan sake ciyar da wani abu kan mislahu ba ha abada ba da ma ƙara da Aisha bayan abin da ya gaya wa nana Aisha fa anzalallahu hadhihi al-aya sai Allah saka da wannan aya fa qala Abu Bakar sai sai na baka cewa bala da Allah ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ba ku san Allah ya mu gafara sai ce bala wallahi inni la uhibbu an yaghfira Allahu li yace wallahi ina so Allah ya mun gafara faraja ila misai alladhi kana yajri alayhi sai abin da yake ciyar da mutsawo sai da mun da shi shi ga ciyar da shi wata ammal ka lura kaifa sadara Allahu al-ayata bi qawlihi wa la ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati fa yakfi shaharatul lahi anan shi da Allah ta ishe shi lahu Allah ya san yana yi an gane ko kuma ya karba domin gashi yana cewa wala ya'tal ulul fadli minkum wasa'at to sai na kai min ulul fadli wasa'at aya ta biyar wa minha qawluhu ta'ala wa wasala linsana biwalidayhi ihsana hay zuwa ayoyi guda biyu ibn asakira ya rawaito a cikin tarihin damashqa da isnadin sa zuwa ga abdullahi dan abbas cewa wayannan ayoyi guda biyu unzila ta fi abubakar siddiq radiyallahu anhu an saukar da su a sayyidina abubakar Allah ya jira shi وذكر القرطبي امام القرطبي يا امبتا في تفسيره اكن تفسيرا ان عليا cewa sayyidina aliyu رضي الله عنه قال يا فدايتي هذه الايه wannan aya nazalat fi abi bakr siddiq radiyallahu anhu ta sauka a cikin sayyidina wa Allah ya shi aslama abawahu jami'an babansa da bawarsa duk sun musulunta walam yastamili ahad min al-muhajirin ba samu daga ɗaya daga muhajirai ba an aslama abawahu gairu a ce babansa da babarsa sun musulunta in ba sai na abubakar in ku an samu to sai a madina amma a muhajirai shi kadai an gane ko fa ausahu lahu bihima sai Allah ya masa wasiya da su wala zima zalika man bada wanda bi ke bayan Musa to ya zama wannan abin ya zance shi domin al-ibratu ba wai khususis sababi bane ba an gane ko yawwa ta gami kuwa da kuwa wa fi sahi ya zo a cikin hadisi ingantacce ana bi huraira daga sai na bi huraira kala yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa man asbaha minkum al-yawma sa'iman annabi ce waye ya waye gari a cikin ku yana mai azumi fa kala wa kai ana sai na kai ya rasulullahi ni ne kala sai manzo Allah ya kara cewa faman tabi'a minkum janazatan waye a cikin ku ya bada nayi yau قال أبو بكر أنا سنة وقت يا رسول الله نيني قال سنة من الله قال شوى فمن أدام أدام منكم مسكينا ويا سيد مسكينين أشكيونك يوم قال أبو بكر أنا سنة وقت نيني يا رسول الله قال من الله قال شوى فمن أدام منكم اليوم مريضا ويا أشكيونك أيوة جي غير مرلاجيا قال أبو بكر أنا سنة وقت نيني يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شوى ومجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة to zai yi a ce mutum ya haɗa wayannan abun ba sai ya shiga aljanna to nan kudabi ne shi kawo shi karkashin ta wannan aya da aka magana wa wasu yan insani wal dai husni sana to kuma qala qurbi fi qawli wa aslihi li fi zurriyati wa aslihi li fi zurriyati ai da al zurriyati salihin ka sanya zurriyata su zama to salihai qala ibn abbas abdullahi ibn abbas yace falam yabqa lahu waladun wala walidun wala walidatun illa amanu billahi wa'adahu wanzan madda wato ɗa ko baba ko babu ولم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأبوه وأولاده وبناته كلهم إلا أبو بكر ba samu cikin sabon manzon Allah ba gaba daya a ce ga wani babansa da babarsa da ƴan ƴaƴan su rantawa su sai na Abubakar wal muta'ammilu wal muta'ammal abin la aka yi biya hatan ayatayn والمتأمل جد فيهما من عظيم المنقبة له zai ga babu shakka akwai darajoji masu girma ga sayyidina abubakar wal minnata alai da ma radwanullahi alaihi ɗaya daga wa minha yana daga cikin a wannan ayoyi aya ta shida kenan wa jami'il akhir yuwaduna man kataballahu kataba fi qulubihim al-imana wa ayyin tatil amal khalidina fiha anhum ulai faqada wal hakim fil muslim da ibn hadar cikin al-isaba da wasun su an rawaito daga cewa din ya ce ayatu fi wannan ayata sauka da ya kira ɗansa abdabadar ila irin yadda aka fada da ɗansa da kuma dan uwansa qala ya rasulullahi da ani kin shiga ta farko فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم متئنا كجدي بمنزلة سمعي وبصري haka za a wada wasu cikin asbabun nuzul kafi ne ne au idraji idraji a cikin sa an gane ko ta anta minni man sabi wa basari an bayyana ka ranka ya sayyidina Abubakar an ga lokacin da aka zo a badar din na Musa lir rasul idza da'akum lima yu'ti au to sai aka saka da aya yanzu ji to Allah ya mu dace to wa hadisai na daraja ala fadlihi da halifanci ba da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah sun faka siratun jiddan suna da yawa kwarai wa minha Muhammad ibn al-Hanafiya daga Muhammad dan Hanafiya kala inda aka sami irin wannan munna tsakanin wannan bunuwa din wacce ce amma yanzu in an sa wato shi ibn al-Hanafiya to zai kala sai ce Umaru sai zai na Umaru sai ce wa khashitu an yaqula thumma Usman an ga dama ma nasar rajulun wahidun an fahimta to sadaka wani yayi mun magana kan wannan ina zan ko a wannan gurin ne ko ba a bane to fa fi hadal hadisi dahadun a wannan hadisi akwai darje baki lima za'imur rafiba da da'awoyin da rafibawa suke wa shi'a da shi'a wa fi aidan rattun ala hadal muntasibi ha ila akwai raddi kan wannan dan tamori fi tafdilihi li aliyyin karramallahu wajhahu ya mutum ma da ke da sai na da mutum ce masa sai na kai ba ma musulmi bane ba wai kai Allah sarki yanzu ban da hauka ma to yanzu ne zai kara ma wannan gari yaushe zai fito yau ya gaya ma mutu ke aiki a gurin kawai su a gurin su akwai wani abu da aƙidar raja eh cewa za a dawo kafin tashin alƙiyama dare tana kafin a tashin alƙiyama za a zo sai da hasan ya taso sai da hussein ya taso a je a tattaso su bani umayya a tattaso su waye a zane shi tukunna jikin su ya gaya musu sai kuma a koma a kwanta sai kuma a jira laira yanzu na banda tatsuniya da wasan kwaikwayo ai ko sa ba za su wannan aikin ba Allah ai wasa ne wannan wai wannan addini zuwa gurin su kai Allah soki wato walaysa kullu kullu khilafin ja'a mutabarar ko ba kowanne sabani za su zai zama to abin izina ba illa khilafun lahu hazzun min an-nazari sai abin da yake da hazzi na tsokaci shi zaka iya magana ma akan sa amma don da tsokaci ai za a je a dawo haka wannan ya zama wasa da shari'a ja a fi tafsir a yokar siddiq ala ali ibn abi talib ta zo da fifita sai da abubakar akan sayyidina ali Allah ya kare ta gare shi fa khudh masalan ga babban misali kitabun nazm al-kubra alladhi sharahu amir al-jaysh littafin nazm al-kubra wanda amir al-jaysh ya yayi mashari wal kitab shi wannan littafi min nazm al-shaykh dahir fayramma ya daga cikin wato waƙar shehu dahir fayramma an gane ko yace lil khulafa'i lil khulafa fada'il lil khulafa lil khulafa'i fada'il murattaba ala khilafatin tubinu martaba su halifofi suna da falala murattaba ala khilafatin wata ke an jeranta bisa halifancin su waye mara halifanci sai na Abubakar to yafi kowa a cikin su sai waye bishi sai na Umar to yafi kowa bayan sai na Abubakar sai wa sai sai na Usman to yafi kowa bayan sai na Usman bayan sai na Umar sewa sai sai na Ali ya fi kowa bayan sai na Usman shi kenan magana ta wuce wannan shine aqida ahlus sunna wal jamaa an gane ko wanda kuma yazo ya kauce kan wannan to kuma sai ya san yadda zai Allah ka mana magani to ina ga mu tsaya nan dan dan hadisi na biyu akwai dogon zance cikin sa an gane ko wanda yake nuna mana fallat sayyidina Abubakar wanda kuma su za mu karanta insha Allah a sati mai zuwa da izinin Allah maybe idan Allah ya sa mun gama su kuma sai mu shiga bayanin malamai su ma akalla akwai malamai guda hamsin da suka tabbatar da fifikon sai da na abubakar a kan duk sahabbai baki daya an gane yau kuma wannan shi ne aƙidar musulunci aƙidar kowa yanzu ko mutum bai san kuma ba kace ɗauko risala sun ma aliyu sun ma baƙi ashara ko sannan kuma daga nan sai kuma sauran sahabban manzon Allah sai yan badar sai yan uhudu sai yan bai'atul ridwan shikenan ina ga tare ma shi shine ma annabin najin Allah annabin a ce duk malamai sun mutu sai shi kadai a duniya kuma ba malba ba mutane ba littattafai ba wadai sai shi ai sai abin da ya kuma to ba zai yi jama'a kai barna a zara maka ido kuma a shiru ba akwai akwai abin da yake so in sake cika da shi duk da ba yau kuma wannan magana ba an gane ko a wancan lokacin muna kira ga shugabanni an fahimta ba kuma za mu guje da kan irin wa'annan barnoni da ake da sunan wai addini ake yi ko koyi addini ake yi to gaskiya an fahimta kuma gari ne wanda waliyai sun masa addu'a ba shakka waliyai sun masa addu'a amma wasu haddace amma yau yana da bayan mutuwar shi a farso sai na ma'auya da ta aka haifar da dukkan abin da an bayan da cewa ai akwai wa kalu ya maliku da ya kaza alai na rabu kan laifi daktar baka zuwa irin kansu shafdun da ake cewa shi suka shigar da mazhaban malikiya mun gata da sauran littafai da suke da addinin musulunci alisai ga sunan ba za su irgu ba a duniya ga mai tafsirin namu ai akwai kurdabi amma duk littattafan da ko duk ilman da suke da cikin garin Andalus baki daya sama yau jama'a da aka samu dan abin da ya samu a tsakaninsu me ya faru yau karshe tun musulmai da suka shiga ai sun sa wa kafirai tunda mu musulunci yana da ƙa'idoji da aka samu kafirai bayan an yaki an ciwo su da yaki karshe aka samu su za ku biya jizya suka dinga biyan jizya suna biyan jizya musulmai suna karɓa suna kyale su hatta yau da jizya ta an yi da mu musayi da Allah ya faɗa Qur'ani aka kyale su a haka amma karshe ya aka yi da suka zo su da'ira ta zama su akan musulmai bayan abubuwa da suka faru karshe sai da ya zamanto musulman ne suka koma suna biyan jizya ƙarshe aka ce kai ba a buƙatar ma jizya gaba ɗaya a cikin garin andalus ko dai ka koma kirsa ko ka fita da ƙasa baki ɗaya haka duk sal ariya ya naka binne su ibn arabi ya naka binne shi ina maroko kusa shehu tuzani ina ina maroko shi ma ibn arabi na maliki haka da yawan su kuma wayannan mutanen duka ba andalus aka binne su ba irin su a cikin garin ƙurabi yana faɗa cikin tafsirinsa yana cewa ina cikin rubutun tafsiri mahaifinsa na cikin gida abokan gaba suka harbo kibiya kibiyar nan ta same shi don Allah aina ya za a yi yawansa tun da zai mai kani kisa ni a je abin ne shine da da kayansa irin yadda ake shahidi ko ko a je a yi masa wanka ya masa sallah malamin farko ya ce a je abin ne shi haka domin ai ai abokan gaba ne suka shi sirrin sabu jama'a ya zo aka yi masa wanka aka yi masa sallah aka yi masa komai to sai daga baya sai ce sai daga baya abu ya bayyana gare ni da a ce abin da ya bayyana gare ni ya bayyana kafin a yi baba na wanka da sallah to da ba za a yi masa wanka ba za a yi masa sallah ba aka abin da shi kuma wannan shine abin da halil ya faɗa tun mace biya ko irin abubuwan da suke fashewa ɗin nan Allah kiyaye mu suka samu mutum a cikin gida to shikenan shi ma shahada shi kula bai zo sahun ma'araka ba to ai su ƴan biya kusin ba idan mun kalli abin da ya faru a andalus da irin tarihin duk da muka ji da dai mu mun san cewar sun fi mu riko da addini sun fi mu musulunci kyakkyawa amma yau ku kalli jama'a yadda halin muka samu sa suka samu kansu a mutan lokaci to ya kuma mu da kawai gashi nan mu kuma ga kasan mu gashi nan da an magana ai kowa yana da yancin ya abin da ya ga dama amma wai da ka taba mulkin su kuma nan ne za a yi maka wani abu ba kuma alakarin cewa a jagoran ba musulmai ne ba kuma ana ganin barna sai barna ta girma sana'ar sai da za a yanzu dukiyar da ake kakashewa kan su 'yan boko haram din nan inda tun farko an yi maganin al'amarin tun abin yana jariri ai da ba kai haka ba amma ba sai aka bashi aka bako idan ka ga barna ai maganin ta